صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
muna da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi a yau muna rana ta litinin 24 da wata na zulƙada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya yi daidai da 11 da watan biyar shekara ta 2026 ya gul musulmi ibrahim ta'ala a salisu ya ce na uku min alsamin mu'taddat na da kashi-kashin mataki masu idda kenan mun yi kashi na biyu na na farko da na biyu na uku yanzu ya ce almutallaqat min zawatil aqra matan da aka saka wanda suke yin al'ada kenan mata wanda mazajen suka sake su amma masu al'ada ne kenan masu haida ai annisa allati yatina annisa allati yatihinna alhaidu yace matakin da al'ada take zo musu saboda haka fa iddatuhunna iddasu an yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru su zauna su yi jini uku kenan za su zauna su yi jini uku tunda su suna al'ada wa hadha mujmaun alayhi to wani abu da an yi ijma'i a kansa da kauli ta'ala saboda Allah ta'ala na cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru yace matakin da aka saka za su zauna su saurara har wata uku wal aqra shi a wani jini uku da ke jini uku al'ada uku yana ce wata uku wal aqra hiya al haid yace salasa quru da aka ce shine haida kama qala akabira min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam yace kama qala akabir min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma inda manyan manyan sahabbai suka tafi akan cewa al aqra shine al haid kenan jini na al'ada shine ake nufi al'ada يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كلام العادة نعم
وعدة الأمة التي تحيد لا تلقها زوجها حيضتان لثبوت ذلك أن كثير من الصحابة من الصحابة وهذا مجمع عليه بين أهل أهل العلم.
to malam sai ke cewa wa iddatul ama yace ita kuma baiwa allati tahidu ita ma mai al'ada idza tallaqaha zawjuha idan mijinta ya sake ta haidatani haila biyu za ta yi mabiyawa hukuncin bayi yana zama rabin na 'ya'ya to da ke rabi wata ɗaya da rabi ne aka ce wata biyu za ta yi lisibuti zalika an jami'in min ashabi rasulullah sallallahu alaihi saboda haka ya tabbata daga jama'a na sahabbai wa hadha mujma'un alayhi bayna ammati ahli ilmi wannan shi ma malamai sun ijma'i akan duk mata in dai bai wace za ta yi jini biyu ba jini uku ba
الرابع من أقسام المعتادة التي يحسن المريض وهن النساء الكبيرات بسن التي انقطع عنهن العين فإنتهن ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن المحيض من نسائكم ولتوفوا فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وهذا رجل عليه to yayi sai malika cewa arrabi'u sai kuma kashi na hudu min aqsamil mu'taddat na daga kashi kashin mata masu al'ada masu idda yace allati ya isna min al-mahidi waɗanda suka yanke ƙaunar al'ada saboda tsuwa ko na mai kama da ko rashin lafiya wa hunnan nisa aka nago alkabirat ita su ne mata manya fisin ne wajen shekaru masu shekaru diya allati in qada anhunna alhayd wanda al'ada ta yanke musu ba sai fa iddatuhunna salasatu ashhur to wannan iddar su wata uku ne bi qauli ta'ala saboda Allah ta'ala na cewa wallahi ya isna min almahid min nisa'ikum waɗanda suka ɗauke ƙaunar al'ada daga cikin matajinku in irtabtum idan kuka shakku fa iddatuhunna idda su salatatu ashhur wata uku sai ce wallahi lam yahid da waɗanda ma ba su al'ada saboda yarinta na'am wa hadha mujmaun alayhi wannan shi malamin su ijma'i a kansa na'am واللائي لم يحن- أي لم يأتيهن الحيض بعد فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا لآ- لآية السابقة لآية السابقة وهذا من
to mana ce wallahi lam yahid ai lam yatihinna alhayd waɗanda al'ada ba ta zo musu ba ta zo musu ba ba har yanzu ne da saura kenan saboda yarinta fa'iddatuhunna iddasu irin wanda suka tsuho ne ba sa yi sarazatu ashurin aidan su ma wata uku dalili da ayati sabiqa ayat da ta gabata wa hadha mujma'un alayhi wannan shi ma malamai sun ijma'i akan cewa duk matar da yarinta ta samu ta bata fara al'ada ba ta uku za ta na
وأما اليائسة من الم- من الحيض وكبر الكبر وكذلك الأمة الصغيرة التي التي لم تكن بعد فعدتها شهران لما روى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعدد- تعددت تعددت الأمة الحيضتين فإن لم تكن ح- فإن لم تكن تحيض فشهرين وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدتها ثلاثة أشهر ل- لأن الحمل لا يتبين في أقل من هذه العدة وهذا هو الأقرب
to malam ya ci gaba da cewar wal ama yace to baiwa ita kuma al ya'isa min al mahiri da kibar baiwa da ta yanke kaunar al'ada saboda tsuha kenan baiwa ce dama inda ta dai wata biyu ne. kuma yanzu da shi aka ce to ta tsufa bata yi shin a iya rage to za ku ji yake cewa ka zalika al'amatu sagira allati lam tahin da ba'du yace haka nan baiwa karama wanda bata kai ba al'ada har yanzu dai bata fara ba to wannan kala biyu fa iddatuha da waccan da wannan shaharani wata biyu ne kenan iddarsu wata biyu ne lima روى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال يكتا أكنكم
تعتد الأمة
تعتد الأمى هيدت- هيدتين يتي بوا ذاتي العادة ودابي فإن لم تكن تهي فشعرين إن بدأ العادة وتابي كاجي yace amma waza ba zu ahli ilmi wasu malamai suka sun tayi ila anna iddataha iddata ne suka ce salatu ashhur wata uku ne limaza yace li anna alhamla la yatabayyanu fi aqalli min hadhihi almudda domin ciki baya iya bayyana ƙasa da wata uku wa hadha huwa al-aqrab to wannan shi yafi kenan tunda tana yi kenan haka za ta yi dan saboda a tabbata tana da ko ba ta na'am
وشرع التنفس مع العدة أي يجب على المرأة أن تنتظر فترة ثم تتأ- ثم تتأ- تعتدد تعتقد
في ثلاثة مواضيع
ya tsaya to shi ke sai malam ci gaba da cewa wa yi shira'u a tarabbusu ma'al idda ya ce an shar'anta ɗan saurara da za a ba da ɗan lokaci daga baya kuma a yi idda ai ya jibo allah mar'ati an tantagara fataratan sun matatan ya waje ga mace a wannan abu da za a zana ta ɗan saurara ɗan lokacin da za a bata sannan daga bata yi idda fi salasati mawazi a gurare guda uku kenan akwai gurare guda uku da ake saurare sannan a ba da damar yin idda to bismillah malam wannan wurare guda uku
أهلها أهلها إذا ارتفع إذا ارتفع الحيض المرأة لا تدري ما رفع- ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتدى الددل الددل يعكسك ثلاثة أشهر لثبوت ذلك أن عمر رضي الله عنه
ya tsaya to sai malam yake cewa a haduha guri na farko a cikin wannan uku na har- ɗaya kenan idan tafi a haidul mar'a idan mace kawai al'ada ta kako ta ɗauke mace la tadri ma rafa'ahu ba ta san ba mai ɗauke shi me dalili fa inna tatarabbasu tis'ata ashhur yace wannan saboda ana shakku kar a yi zina da ciki ta zauna har wata tara inda ta kai wata tara ai ne ciki ai ai ai shi sun mata a taddu idan wata tara yi ba ta gaba komi sannan ta yi idda iddatar ayisa ko ayisat iddar matakin da suka ɗauke ƙaunar al'ada sai ta iddar tara ta asho wata uku لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه سو ذاك من يا تبتا daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda na'am
وإن أردت ما رفع الحيض ما رفع الحيض كأن تكون مريضة وأن تكون مريضة أو ترضع أو ترضع ولدا ومثلهما من كانت في النفاس ونحو ذلك لم تزل في جدته حتى تقول حتى تقول الحيض وتعتد به ثلاثة حيض وهذا مجب عليه لثبوت ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في شأن من لم تحد من أجل التدائها بولدها نعم. هذا وإذا انتظرت المرأة تغير الحيض والحيض فالأقرب أنها إذا أيس- إذا أيست إذا أيست من أولد من أولد من أولد من أوله كآية تأدب بثلاثة أشهر وإن لم يأ- وإن لم تيأس وإن لم تيأس من أوله آه، وقد زال مانع وقد زال مانع إذا سنده كالتي لا تدري ما رأوا
yake nan bai amma da ci gaba da cewar wa in arafat ma rafa alhaid idan mace ta san ga abin da ya sa al'adar ta ta ɗauke abin da ɗauke mata al'adar ka an ta kuna marida kuma ce mata lahiya kaga ta san mai ɗauke mata ci- al'ada autul zai waladan ko mace tana shayar da ɗa maji da kyau ko mata da yayin suna shayarwa ba su al'ada wa mislu ma ce misalin wannan guda biyu da mara lahiya da mai shayarwa man kanat bin nifas wanda take cikin jinin biki wa nahu zalika da makamancin wannan yace lam tazal fi iddatin hatta ya'ud al-hayd wa ta'taddu bihi yace to wannan bata wuce tana cikin idda sai lokacin da al'ada ta zo mata sau don ta yi idda da al'adar nan ta kenan yanzu misali ta jin yanzu ba ya suka ta ba tana nan cikin idda har yanzu zuwa lokacin da al'ada ta fara zo mata ba rashin lahiya ba ce kenan za ta zai dawo mata yawwa kenan in ta zama da shi kenan kuma yace yace sai wata ta dubi sai ta idda da wannan salasa hiya haida guda uku wa za mu jimun alaihi wannan malamai sun ijma'i izbuti zalika an usman wa ali radiyallahu anhu saboda ya tabbata daga usman da ali Allah kara musu yadda fi sha'ani man lam tahid min ajal irda'iha aw liwaladiha yace akan sha'anin matar da bata al'ada saboda tana shayarwa danta هذا وإذا انتظرت المرأة إذا ما تتصور على نزول الحيض تصور على سوكر على العادة ولم تهد كما العادة ذاك إذا وادي فالأقرب زنت ما في ما في كيو أنها إن يئست min au- min audihi ko audati duk ɗaya ne in ta yanke ƙaunar dawowar tashi ita to wannan yanzu matsalar- matsayinta fa ka aisa ta zama to kamar ta ɗauke ƙaunar al'adar ne gaba ɗaya ta koma wancan layin ta'ataddu salatata ashhur za ta yi idda wata uku wa in lam as min aud- min audihi idan bata yanke kauna zai dawo mata ba wa qarzalan mani abin da ke hana gushe kuma idat sana to sai yanzu idda ya ta shekara guda dan sauran yace kallati la tadri ma rafa yace wannan hukuncin da kamar matar da bata san ba me ya dauke mata al'adar Yau.
الثاني من الموالد من الموالد التي يجب على المرأة فيها تنقص ماء الإدعاء امرأة مفقودة مفقودة التي أتت في في مهلكة أو بين أهله لم يعلم كبره فتربص فتربص أربعة سنين أربعة سنين ثم تأتت للوفاة لثبوت ذلك القمراء وعثمان وابن عباس وابن عمر والأقرب أن مدة انتظار الزوجة تكون بحسب اتحاد الآن النعم بالنظر بالنظر إلى حال الشخص عند فقده نعم. وظروف وظروف المحيطة به وحال المؤمن الذي فقد فيه ولعل ولعل الصحابة رضي الله عنهم رأوا رأوا ذلك حينما أفتوا حينما أفتوا بتنفسها أربع سنين.
a ƙare to sai ma da ke cewa a sani guri na biyu inda mace ke saurara minal mawadi na daga gurare allati ya jibu almar'ati fiha a tarabbus wanda ya waje mace ta yi saurara ma'al idda daga ba kuma ta yi idda ya ce imra'atul mafaku matar da mutumin da ya bata matar da mijinta ya bata allat- allazi fuƙida fi mahalaka wanda aka rasa shi gurin kuma daman gurin ana ga gurin halaka ne kun gane ko shi yasa ce mahalaka aw min baini ali ko kuma kawai ba a cikin jama'a shi kawai da ya je bai dawo ba falam yu'lam khabaruhu ba a san ba labarin shi tatarabbus tatarabbusu arba'a sinin sai ta shekara hudu tana saura sun mata'ataddu lilwafat sannan in zai shekara hudu sai alƙali ya ce to yau mijinki ya mutu yanzu nan nan ne za a kashe shi sai a ce mijinki ya mutu yau za ta yi idda ta mutuwa wata hudu da kwana goma lisibuti zalika an umar wa usman ibn abbas ibn umar saboda haka ya tabbata daga wannan sahabbai guda hudu da muka zana wala aqrab malam ce amma abin da yi kusa wajen sauraron da za ta yi ba shekara hudu ba kenan anan yace anna muddatan tizarar zauja muddan lokacin da mace za ta saurari mijinta in ya bata ta kunu bi hasab ijtihad alqali alqali shine zai kokarin sa ya ga kadiyar yadda take ya aka yi mai ya bata shi a ina ya bata yare ne kaza kaza sau da haka bin nazari zai tsaya alƙali ya kalli ila halin shakas halin shi mutumin da ya bata inda faƙadi lokacin da aka rasa shi kenan zai diba yanayin mutunan akwai mutunan da kawai aka ga haka za a ce a wannan kawai ya mutu gane ku wa zurubin muhitatu bihi da kuma yanayin da suka zagaye shi wannan mutunan yanzu misali in soji ne sai aka ce an je an fafata ne aka rasa shi kenan kaga wannan ba a ba da shekara hudu ba tunda soji ne ma'aikaci ne duk yadda take in ya samu ya bullo zai zo shiga mai ta saboda haka kuma su wa'incan ba a tabbata ba sun kama shi to kaga kenan ba a ɗauke wani dogon lokaci ba ya ce wa halin mawuzi da kuma gurin ma da aka akwai gurin tashin hankali Allah hakan ta wani alladhi fuqira fi wanda aka rasa shi anan ya ce to wannan alkali kawai zai diba shi ya fi kyau ya ce to yanzu kuma aika can mun ce maganar sahabai guda hudu ya za a yi da ita to sai ma da ce wala Allah sahabatu radiyallahu anhu tana yiwa sahabi Allah kara musu yarda ra'u zalika hina ma abutau bi tarabusiya arba asini sun kiyaye haka nan su abin da suka gani a wannan yanayi da suke a kiyaye su daga cewar ya yi shekara hudu ana sauraron shi shi yasa suke fatawa da hakan ne yanzu kuma yanayi ya canza musamman yanzu da kayan ba labarin da mutum yake ba inda da ban na
wayan ku gina fi gaira hada al-masafiri al-mutajamati wal hadha min man zahara hadihi as-salama lam lam tankiru hatta tatayaqana mawdihi bi annaha zawjatihi yaqinin فلا فلا فلا تزول فلا تزول ابنته بشكل وينبغي إذا كان احتمال علاجه أقوى أن تكون مدته امتداد أكثر ولهذا فإنه في هذا الأصل الذي تواصلت فيه وسائل البحث والاتصال وتعددت وتعددت وتعددت طرقهما طرقهما ينبغي أن تكون مدته أكثر من من ما كانت قبل ذلك ما لا yake cewa wa in fukida fi gairi haza amma in aka rasa shi ba irin wannan gudun ba kal musabin da tijara kamar mutum ne yi bulaguro na kasuwanci a karba ɗaya wanda wanda ya je gurin yaƙi ko wanda ya je gurin da ake yaƙi a ciki aka rasa shi kaga wanda ya je gurin yaƙi aka rasa shi ya ɗau lokaci ba a ɗau lokaci giya ba amma da wanda ya yawon kasuwanci dan ya ɗaya mai zo ba aika ba a gaugawa ya ce kamar ɗan bulaguro na kasuwanci wanda ya tafi ɗan kasuwa wulawa da makamancin kasuwanci mimma zahiru halihi salama wani zahirin halinsa da ya huta lahiya na yake ya ce to a irin wannan yanayi ya ce lam tunka lam tanki ke ne da mata ba za ta yi auren ba hatta ta tayakkana mauti sai ta yi yaƙini cewa tabbas ya mutu hatta ta tayakkana mautahu sai ta tabbata da cewa lalle wannan mijin nata ya mutu kenan tunda kasuwanci ne ba a yi goga li anna zawjatahu don matar shi ce bi yaƙin tabbas fala ta zulu zawjiya bi shak wannan matan ta kalbata bushe ba saboda shakku sai ina shakkun ya mutu a sai ya ƙi wayan bai idza kana timalu halaki akwa ya kamata idan ya zama to tsammanin halaka ta shi karfi an yi tsammanin kawai ya mutu an ta kuna muddatul intizar aqsa kenan muddar da za a mishi saurara da lokacin da za a ɗauka ya zama to ya taƙaita bai kai ba wancan ne zama aka sani wani akan gago wani hada fa innahu fi hada al-asr malaci a wannan zamanin da muke ciki allazi tawafara fi wasa'il al-basi wanda hanyoyin bincike suka suka samu ko ina wal ittisal da halin da buga wayoyi iri iri daban-daban wata ta'addar da ruke hima yace hanyoyin irin wannan duka suka zamanto suna da yawa to irin wannan bayyan bayi an ta kona muddatul intizari aksar ya kamata ya zama lokacin da za a bada a saurari mutumin da ba same shi ba ya zama kaɗan ne min ma karar kabla zalika akan abin da ta kasance kafin haka da ya ɗauki shekara hudu amma yanzu da kayan sadarwar da wani inda mutum da ransa nan da ake samun labarinsa amma da sai a yi shekaru zai shekaru ba a same shi amma daga baya ya gudu ya isa to shi ke to ya mai litar nan dama an kwami ba yi shi ba amma in aika idan in aka idan ba ba la magadi eh ba ga gara magadi eh shi wannan dan ta samu damar yin aure ne gado sai an saurara ko a tabbata ya mutu ko ka kai lokacin da irin shi da wuya a same shi Eh, misali misali a ce ya kai shekara hamsin ne ya ɓace yanzu ya ƙara shekara talatin zai a raba gadon shi da ba an kuma ta baka tsaye su amma dan a bata damar aure ne wancan shi bismillah suwar mafi bi haka ne suwar haka ne suwar قال المسلم رحمه الله سؤال المفعول به والمفعول به سؤال كثيرة فقد يكون حسما ظاهرا وفائلا يكون جميلا متأثرا وقد يكون جميلا مبكرا وإليك تمثيلا to gashi nan ba ga musu nan ba ya ce suwarun mafa'ul bihi surorin mafa'ulun bihi al-mafa'ul lil mafa'ul bihi suwarun kathira ya ce mafa'ulun bihi yana da surori daban-daban da yawa faƙar ya ku nasman zahiran faƙar ya ku nasman zahiran yana yiwa mafa'ulun bihi ya zamanto suna ne zahiri da zai fito a ganshi وقد يكون ضميرا متصلا أو منفصلا ولوكش إذا دمنتو ضمير متصل وقد يكون ضميرا منفصلا ولوكش إذا دمنتو ضمير منفصل kenan yanzu a nan almafa'ulin bi yana iya zama suna zahiri yana iya zama lamiri mutasil yana iya zama lamiri mufasil kenan yanzu sai mu fara mu ga wani za a yi isman zahiri kenan المفعول به اسم ظاهر حيث يكون مفعول به اسم ظاهر مذكورا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله رجل يلبس يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل فقال أنا المتشابهين من الرجال بالنساء والمتشابهات من النساء بالرجال
shi kenan to sai ke cewa to ƙarsa
فالمفعول به الرجل اسم زائد موصول وله مثل فتاة
shikenan yace mafa'ulun bihi ismu zahir yace mafa'ulun bihi ismun zahir suna zahiri has yakun mafa'ul bihi isman zahiran mazkuran inda mafa'ul bihi zai zama suna zahiri wanda aka ambace shi cikin jumlar ana ganin shi yace misal qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam misalin da annabi zai cewa la'ana Allahu ar-rajula kaga dai kenan ya ce Allah ya la'anci, kaga la'ana Allah fi ilin wafa'ili, la'ana fi ilin mazi, Allahu na su jirana fa'ilin. An rajula mafa'ulin bi, kaga shi suna zahiri a hidi. Ko kuma na gaba da ke ta yalbasu limsata mar'a limsata da aka ce yalbasu fil wa fa'il ne shi ba yalbasu ai huwa alfa'il zamir musatta taqdiru huwa sai aka ce limsata wanda shi ne mafi'ulun bihi limsatar mara wal mar'atu talbasu ita aka ce limsatar rajul ya sa kayan mata ita mace ta sa kayan maza kama la'anar mutashabbihi kaga al mutashabbihi la'ana huwa fi fa'il kamar da a la'anci masu kama minar rijali bin nisa annan daga maza su yi koyi da mata wani mutashabbihat minar nisa bin rijali da matakin da suke kama da maza sa kayan da shi yasa a nan sai malamai suka ce ana aiki da al'adar ku duk abin da a garin ku al'ada na mata ne to kai ba za ka san shi yanzu mu anan garin ai wannan atamwa ta wane shi to ya rita wani miji sa ta a bayan gwamnati ya sabga wani maza wani sun sun ɗauka atamwa Yawwa, ina tambayar me yasa masu aikin so suke maza wa kayan?
wannan wannan wannan bai da- bai dace ba yau ba bai kamata ba ya kamata ya dace ba a tanwa mu kawai ta mace ce a nan inda kai bai rabe ne inda bai rabe ne bai kasa to su suna sa kaga ce mu ba sa amma shadda ba to ne ce yawwa kaga da shadda sai ka so iri ɗaya da kai da matar ku yi babu wani matsala saboda kowa iya sa ba a ce ta wannan ce ko a takalmi akwai takalmin da kowa san nawa ne ne na mata ne kana sawa in ka zo ko ina ka zo ya maka iyo yawwa akwai kuma na maza amma kuma akwai takalmi da ke gama kowa da kowa dan sosu dan dala sattin shi ma dan sosu akwai na mata ya yi hankali yawwa to duk abin da ya zama to a al'adar gurin ku na mata ne to kan namiji su shi yawwa amma wajen kuma kwaikwayon magana wannan shi ba duk ɗaya ne kowane gari duk wanda ya kwaikwayi maganar mace ko ta hiyar mace haram ne baka ce mu a garin mu ana kwaikwayon ta hiyar mata da kenan garin ku yan dole ne gaba da saboda haka kenan a nan ba dole ne eh murya ta namiji ya ce fa mabulu bi arrajul ismun zahir mansub wala wata nasu ga shirin alfata to ga ga mana
متصل من حيث يكون مفعول به ضمير متصل ياء المتكلم لا أدية أدلته على المفعولين أفعل سببي أو غاية مثل حر حر مثلا الجامعة أفعالنا أستاذ رحمة الله ساعة وعي الله فالدليل فالدليل منه فدائر ياو المتكلم لا المفقودين خاف خطب أ القائم المتصلة بالأفعال قرب أفاد أفاد رهبة سماء على التمثيل فهذه فهذه الدائرة متصلة تعليم المفعول به أي ضمير وبني في محل نسبه مفعول به نعم المفعول به ضمير متصل sai lamirin maf'ul bi ce maf'ul bi lamirin muttasil hasi yakun maf'ul bi damiran muttasilan lokacin da zama lamiri sadadde yace ya'ul mutakallim akwai ya ta mai magana na akwai nun guda da ta na ta addala wanda take nuni hakan ne gum alal mene ne ce maf'ulai ne sai kaf kafin khitab kafin za na abokin magana sai kuma ha'ul ga'ib ha babba ko hakuri na wanda bayyana ga zai fara kama ka misali ya ce karramat jami'a karramat jami'a karramat ni a gane ko ni din nan da ka sami guda za mu je gare shi ka gane ko a fadal afadana al-ustaz afadana na ka gani al-ustaz rahimaka Allah rahimaka samahu Allah ita to anan al-rama'ir ya ta al-mutakallim ga ta muhari sai na go ita muka ware ayya da horo kuma kace karamar jami'a sai afadana sai na na addala ke na ko almafi'uli yawwa sai kafin kitabar himaka ta yi haƙul ga'ib da yake cewa sama hullahu haka ne ko sai mai muka nake kuma yake cewa sama hullahu na alga'ib da mutu sai lalata shi ne kamun kitab sai haƙul ga'ib ko yawwa ya haƙul ga'ib da ke cewa a shi kuma na muka samu a wallah wani shi ne muka samu a wallah al-muttasila bil afal sai ke cewa to anan kaga karrama da afada afada da rahima karramani karramatini kai da afada da rahima da sama ala tartib wannan abubuwan ga su a jere fa hadhihi dama'ir wannan damire ne yace almuttasila sare da turan maf'ulan bi yace za a yi rabin maf'ulan bi ay lamirun mabani bi mahal nasb maf'ulan bi duk gaba da ne karramatini yawwa ka gani ga karrama ga wanda ta karrama ga kai wanda aka karrama kenan ka kai ne ga mafi'uli a nan ga nan a fada na ga na dinnan ta hoto ga a fada ga ustaz fa'idi ga kunu rahimaka Allah ga rahima ga Allah ga kai wanda aka kawo sama Allah kenan dai ga sun su duka a jini su ne jiro ko يذكر النبي المفصل يا رجل اسم الظاهر لا النبي المتصل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته